أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وتقا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana ta uku ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda shi daidai da uku ga watan uku na wannan shekara ta alif dubu biyu da ashirin da biyar har yanzu muna karatu a cikin suratun nisa za mu tashi aya ta ashirin da shida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم ayoyin da suka gabaci wannan aya Allah madaukakin sarki ya yi mana magana akan auren wato baiwa auren baiwa yadda wanda bai samu auren diya ba musulunci ya ce masa ya auri baiwa amma ƙarshen ayar sai Allah maɗaukacin sarki ya ce ku yi haƙuri shi ya fi saboda irin wato damuwa da ke cikin auren baiwa ya yi shi ɗan adam musiba a ce ɗan da ya haifa ba nashi ba ne shi wannan kada ya ishi ɗan adam tashi hankali ya ishi ɗan adam damuwa a ce ita bai wannan baka san yadda take ba ta iya yiwa ta gantari take yi ta iya yiwa ba abin da ba zai iya faruwa da ita ba kuma dole da iyalin mutum ne kaga akwai damuwa shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ce ku yi hakuri shi ya muku wato ku yi hakuri har ku samu auri ƴaƴaye shine ya fi muku kuma Allah mai gafara ne mai jinkai to dukkan hukunce hukuncen da Allah madaukakin sarki ya faɗa da wannan da Allah madaukakin sarki ya ƙarar da da shi na ayi haƙuri sai Allah madaukakin sarki ya ce yuridu Allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim duk abin da kaji Allah yana cewa ku yi ku bari kada a yi a bari Allah ya ce abin da yake nufi shine dan ya bayyana muku wato hanyoyi na gari wanda magabatanku suka bi suka bi Allah maɗaukakin sarki suka bauta wa Allah ta hanyar da Allah maɗaukakin sarki yake so sa'annan Allah yana so ne ya karɓi tubanku shi yasa yake gaya muku ga abin da yake so ku yi ga abin da baya so ku yi sa'annan Allah maɗaukakin sarki masani ne kuma mai hikima kan duk abin da ya tsara ya san abin da in ya ce ku yi za ku yi ya san abin da in ya ce ku yi ba za ku yi ba ya san duk komai da ka sani Allah ya san shi ba wai in ya faru ne Allah yake sanin sa ba ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira komai Allah ya sani shi ya tsara komai Allah shi ya san cancantan wanda ya kamata ya dace ya bashi arziki sai Allah ya bashi dan mai dan watakila shi in an bashi arzikin zai lallaba har ya samu ya tsira Allah ya san wanda ya dace da talauci sai ya dora masa Allah ya san duka komai da ka sani a tsare suke Allah ya riga ya gama da su domin Allah madaukakin sarki ya san me zai faru gobe ya san me zai faru daga nan har abada dan shi ya tsara su shi yasa kaga duk duniya ba wanda ya san me zai faru gobe sai Allah babu shi sai dai wanda zai iya hasashe kai ma kana iya yi kana iya yanzu kai hasashe ka ce za mu yi ba ko an jima in ka dace sai ka gaba ku kamar yadda wasu ke yi amma abin da zai faru ba wanda ya san shi sai ba wanda ya san gaibu sai Allah na'am والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما
kun san baya Allah madaukakin sarki ya lissafa mana mata da za a iya aure na da mataye waɗanda ba za a aure su ba to yahudawa suna kawo wata shubha suna cewa wato kusan musulunci ya yarda a haɗa ɗanwa da ɗan da ƴar ƙani aure na ɗanwa da ƴar ƙani ko da ƴarwa da ɗan ƙani kusa a musulunci wannan ya halarta a yi aure to ire-iren wannan sai suna kawo musulmi shubuha cewa to ai wannan ma ƴan uwa ne shi yasa yahudawa ba yahudi sai ya auri kanwarsa ba yahudi sai ya auri uwarsa eh duk suna yi shi yasa sai suna son su nuna wa musulmi cewa kaman addinin musulunci ne hana su auren waɗannan kaman takuda su yi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ba haka ba ne walahu a yuridu an yi tuba alaiku Allah abin da ya sa ya muku wannan tsari yana son ya karɓi tuba ne gare ku sa'an nan wa yuridu lazina ya tabi shahawat yahudawa wanda suke bin sha'awar zuciyarsu suke yin abin da suka ga dama abin da suke so shine an tamilu mailan azima ku kauce kaucewa wanda yake mai girma kuma ku afka cikin barna idan mutum ya ya, ya auri wato wadda take musulunci ya hana a aura kaman uwa a musulunci kashe shi ake yi domin barna ne zai jawo al'umma da haka Allah madaukakin sarki ya ce duk abin da suke kira musulmi su yi na sabawa dokokin Allah da wasu abubuwa kira ya kiraye na shubuha Allah ya ce kawai so suke kubata eh Allah ka tsare mu
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا
duka wannan tsare-tsare da Allah madaukakin sarki ya yi ku yi kaza ku bar kaza kar a yi kaza kar a yi kaza Allah madaukakin sarki ya ce yuridu Allahu an yukhaffifa ankum Allah abin da yake nufi shine ya sauƙaƙa muku Allah madaukakin sarki daman ya gaya mana wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya damuwa wani tsanani a cikin addinin musulunci ba to duk wani hanyoyi da Allah ya faɗa so yake rayuwar ɗan adam ta zama ta yi kyau ya samu rayuwa mai kyau sa'annan ya bi Allah maɗaukakin sarki sa'annan wa khuliqal insanu da'ifa Allah ya ce an halicci mutum mai rauni ne dan adam yana da rauni shi yasa zaka ji dokoki na Allah maɗaukakin sarki ya hana kada a samu halwa me halwa mutum ya keɓance da mata wadda ba tashi ba ba 'yar uwarshi ba ba wai muharramarsa ba su keɓance sai musulunci ya hana saboda shiɗin yana nan duk yadda ɗan adam kake tunani mutumin kirki ne sai shiɗin ya kawo masa mamaya sai ya lalace a lokaci guda kamar yadda ya faru da daidaiwa shi yasa bahaushe kalmar nan da ya ce kyan kar a yi kar a fara eh kar a fara kawai in mutum yana son ya tsira da mutuncinsa ya bi umarnin Allah ya huta ba ka yi ba bai faru ba amma cewa wai a'a ba komai kai mutumin kirki ne ina wa khuliqal insanu da'ifa Allah ya ce an halicci mutum yana da rauni wani wani ya sun tafi course sun tafi kos a wajen aikinsu a daga nan kasan sai aka tura su ingila wani sakarai sai ya ga maimakon matarsa ta kama hotel sai shi da kai shi ya buga wa miji ɗayan abokin aikinsa cewa da Allah ta sauka a ɗakin sama sai shi mutumin kirki ne ai ya san shi shine sai ya bugo yana tambaya ya ce ina karka yadda domin kai mutumin kirki ne cikin sakon ɗaya za ka iya zama ba mutumin kirki ba sakon ɗaya kuma dama abin da ake gudu ke ne shi dan su ya sa duk katangar da musulunci ya ajiye kar a tsallaka to kar a tsallaka Allah shi ya halicce mu ya san mu wani shi yasa zaka ji malum suke cewa wato wajen hukuncin mace da da malami da jahili da bera aka ce duk hukuncin su daya ba a ba shi ajiyar mata shaidan ne a yake jan mutane sai ce ai kai mutumin kirki ai daga nan ake farawa da yawa da suka lalace ai mutanen kirki ne ba mutanen banza ba ne amma sako-sako da dokan Allah shi kenan da suka lalace to kaga wanda ya tsare doka Allah shi kenan ya huta kai an ji mutumin kirki ne to karkace shi kenan ka ci gaba da kirkin ka shedan ya ci gaba da jin haushin ka eh dan shedan yana jin haushin mutanen kirki karkace da a haushin su yake ji to duk hanyar da zai ja su zama ba mutanen kirki ba haka yake so haka yake so da haka tsare dokokin Allah shine tsira ga dan adam kuma a kowane zamani ga wani wai zamani ya kawo karkaita kawai Allah ya ce ba a zuwa kan karkace ga inda ake tsayawa kawai ka tsaya shikenan ka huta Allah ya tsare Allah madaukake sarki ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyin ku a tsakanin ku da barna kada ku ci dukiyoyin ku a tsakanin ku da barna Allah ce illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai dai idan hanyar da za ku samu dukiyar juna ku samu dukiyar hannun wani ka canza ta dawo hannunka sai dai in ya kasance ta hanyar kasuwanci ne wanda kuka sami yarjejeniya amma duk wata hanya da Allah madaukakin sarki ya hana a ci dukiya idan mutum ya ci dukiya ta wajen ya ci ta bilbatin kaga sata na ciki rashawa na ciki bribe duk abin da ka sani sai da wani abu wanda Allah ya hana yana ciki duk wani abu kuɗi wanda zai shigo da abin da Allah maɗaukacin sarki ya haramta kamar daman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maharul bagi haramun wato mata ta yi zina a bata kuɗi wannan kuɗin haramun ne kuɗin da aka sai da giya haramun ne kuɗin ma'aikaci da aka ɗauke shi aiki ya ƙi zuwa aiki yana karɓan albashi haramun ne duka waɗannan duka cin dukiya ne bilbatin cin dukiya ne bilbatin don haka allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya yake magana cewa kada a ci dukiyar wani wato da barna idan mutum ya baka kyauta shi kenan dukiya ta zama halal mutum ya ba da sadaka dukiya ta zama halal saboda akwai yardar shi dama abin da allah yake nema kenan in kuka yi kasuwanci da mutum ka so abu naira goma ka sayar mai sha biyar ya siya akwai yardan shi ka ci dukiya da wato yarda Allah madaukakin sarki ya ce wala taqtulu anfusakum kuma kada ku kashe kawunan saboda cin dukiyar mutane da barna yana sanadiyyar kisan kai yana sanadiyyar mutane su kashe kawunan su idan ka kalli idan ka kalli dukkan barna dukkan barna asalinsa za ka ba akwai maganar kuɗi a ciki kowace barna ka kallo ta gari za ka ga akwai maganar kuɗi wataƙila kafin ɗan fashi ya zama ya lalace dai su ma suna yi suna ƙara lalacewa ne suna yi zuciya tana ƙara baka tana zamowa wata iri za ka tarar da dukiya yake so hakanan hakanan dukkan dubiya ka dubi barna to shi yasa Allah madaukakin sarki ya hana musulmi kada ya ci dukiyar dan uwan shi wato da barna sannan kada ku kashe kawunan musulunci ya hana kisan kai ran da yake jikinka ba naka bane na Allah ran da yake jikina ba nawa bane na Allah shi yasa Allah ya ce kada ku kashe kawunan wani waje Allah madaukakin sarki ya ce kada ku kashe kawunan domin Allah oke wannan aya ce ma domin Allah yana tausayin Allah yana tausayin da haka idan mutum ya kashe kansa akwai hadisi na abi huraira da Allah su kara tabbata a gare shi wanda imam bukhari ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya kashe kanshi ta hanyar wato ɗaukan wani makami ya caka wa kanshi ko wuka ko mashi ko miye ya zanta hanyar da ya kashe kanshi ne to shi kenan za a yi masa irin wannan makami na wuta a cikin wuta yana ta caka wa kanshi a cikin wuta irin azabarsa kenan sa'annan mutumin da ya hau tudu ya hau tudu ya hwado ya mutu to haka za a yi masa tudu na wuta a cikin wuta yana hawa kan wuta yana faduwa a cikin wuta Allah ya kiyaye haka na mutumin da ya sha guba ya sha guba shi ma haka za a masa guba ta wuta yana shan ta shi zai yi ta da ita ce za a yi ta masa maimai na azabar da yawa kace ya mutu da haka ba a yadda a kashe kai sa'annan dole ne musulmi ya tsare rayuwarsa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yi sa'annan alƙawarin Allah shi ne wanda ya kashe kanshi zai dawwama da wuta a wuta sai dai rahamar Allah madaukakin sarki Allah ka tsare mu da haka Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah kana bikum rahima Allah ya kasance yana mai rahama ne gare ku Allah yana tausayin kada ku kashe kawunan ku kuma dan adam ma banda ganganci ina kai ina wani kashe kanka ka jira za a kashe ka ai na saurin me kake yi ka yi hakuri za a kashe ka har mutane da suke kashe wasu ma ai ganganci suke yi wanda duk kake so ya mutu ka yi hakuri za ka gaya mutu wajen ba wanda zai zauna kullu nafsin za'iqatul maut kowa mutuwa ne kawai kai ka zama sanadi ne ka dauki zunubi ka tafi da shi kuma duk mutumin da kaga an kashe shi ranar da aka kashe shi na rantse da Allah dama ranar zai mutu na nufin duk wanda kaga an kashe shi dama ranar zai mutu kawai wanda ya kashe shi ya samu zunubin kisan kai ya tsawa kai shi musifa wataƙila ya zama dan wuta sanadiyar kisan shi ina nufin shi kenan ribar da ya samu kenan amma shi wannan mutumin da kaga an kashe da ya yi haƙuri da ya san lokaci ya jira yana zaune ma zai ga ya tsinge da ya mutu shi da kai shi ma ba wanda ya taba shi saboda mutuwa lokaci ne idan ta cika shi kenan sai a sai a sai a rasu hakanan a wajen hanyar arziki duk abin da ka je ka samu na cuwa-cuwa na haram na mugu-mugu na haram wallahi in kai haƙuri a ranar sai ka samu halalin shi wani abin da ka samu ko nawa ne in mutum ya je yi mugu-mugu ya cuta ya samu miliyan ɗari to a ranar da zai zauna ya jira wannan lokacin zai samu miliyan ɗari babu babu cuta saboda hatta da wannan kawai kaga shi ya je ne ya yi cuta maimakon ya jira na na na na halal yanzu ya tashi da haram kisa sayyidina ali radiyallahu anhu wanda ya ba da ajiyar doki ya ba da ajiyar doki wani ya karbe shi yana kokarin daura dokinsa sai wani kawai ya zo ashe mugun mutum ne yana a kalifa za ka shiga da eh ya karba sai ya ce bari a rike ma ashe barawo ne shi kuma ya shiga cikin gona da ya fito yana fitowa yana da dirhami guda shida ne ko guda takwas namanta sai ya ɗebe su haka a hannunsa ya ce bari in na zo sai na ba wa wannan bawan allah wanda ya ya rike mun abin hawa da ya zo kawai sai ga abin hawan shi ba kowa amma an ɗauke sirri an ɗauke sirri an sace ya yi ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce ashe mutumin nan gashi shi kadai ya hau doke sa tsirara ya hau doke sa ya je kofar gidansa wannan dirhamin na hannunsa yana zuwa sai ya bawa yaron gidansa ya ce hungo ya bashi wannan dirhamin ya ce ka je kasuwa ka duba sirri ka so mun ko da tsoho ne shi ne da ya je kasuwa kuwa sai suka yi kicidi da wannan barawo ya zo kasuwa da sirri shi kuma ya zo sayan sirri suka yi ciniki da wannan kudin ya sayar masa ya bashi ya karbi sirri ya koma masa da shi ya duba sirri ya ce ai wannan sirri na ne a wajen wa ka siya ya ce kaji kaji ina zuwa yana zuwa kasuwa ya ce ina lalla ya ce kaga aikin mutane kenan shi ne dai wanda ya sace musulmi ya ce kaga dan adam kenan ko dai ya haƙuri ya ci halal ko ya ki haƙuri ya ci haram amma rubutun allah nan bai isa ya wuce shi ya ce kaga wannan kuɗi da ka bashi yanzu zai je ya ci su a matsayin haram alhalin da ya yi haƙuri da zai je ya ci su a matsayin halal don daman shi zan ba rabon shi ne zai samu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa dan adam ya dinga yin hakuri yace ku yi wa ajmulu fi talab ku yi kokari ku ringa neman halal yace Allah ya gaya masa cewa lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha a duniyar nan babu wata rai da za ta mutu sai ta ci arzikinta abinda Allah ya rubuta naka sai ka samu sai ka ci ce haka Allah ya gaya masa kuma haka yake da haka ku yi haƙuri ku kyautata nema za ku samu abin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta muku bahaushe ma ya ce wai zafin nema da ba a kawo samu eh da haka mutum ya tashi abin da ya kamata yi ya nemi ya nemi halal zai samu abin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta masa
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا Allah madaukakin sarki bayan ya ce kada mu ci dukiyoyinmu tsakaninmu da barna ya ce kada mu kashe kawunanmu sai Allah madaukakin sarki ya ce wa man yaf'al zalika wanda ya aikata wancananka uduwanan saboda ta'addanci ƙetare iyaka wa zulman saboda zalunci Allah ya ce fa sawfa nusulihi nara da sanni za mu shigar da shi wuta Allah ya tsare mu wa kana zalika ala Allah yasira yin haka kuma abu ne mai sauki a wajen Allah abu ne mai sauki yadda aljanna take Allah ya shigar da mutum ita abu ne mai sauki haka ma wuta abu ne mai sauki shi Allah bai da wani abu mai wahala komai da ka sani komai komai bai da wani abu mai wahala Allah ka shigar da mu aljanna
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما
Allah madaukakin sarki ya ce in ta ji ta rubuka ba'ira ma tun hauna anhu idan kuka nisanci manya-manyan zunubai da aka hana ku aikatawa su wanne ne manya-manyan zunubai ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya lissafa guda bakwai a wani hadisi da yake cewa ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci zunubai manya-manya guda bakwai masu hallakarwa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya soma ya ce ashirku billah ya ce na farkon su shirka da Allah Allah ta kare mu ya ce na biyu su shine wa qatlun nafsi allati harrama Allah kisan kai mutum ya kashe ran da bata ci ba bata ji ba bata gani ba ran da Allah ya haramta a kashe mutum ya kashe ta na uku ya ce wa sihir da yin tsafi yana ciki sa'annan wa akalu riba da cin riba cin riba da kuma akalu malil yatim cin dukiyar maraya duka waɗannan sa'annan sai wa tawalli yawmal zahabi sai na ƙarshe wa qazbul mu'minatil muhsinat wato da gudu ranar yaƙi da kuma yi wa muminai mata kasafi cewa sun yi zina ibn abbas ko ibn mas'ud ne ko ibn abbas ibn abbas wata rana wani ya zo same shi sai yana cewa wasu zunuban nan manya-manya guda bakwai wanne ne sai ce musu ai manya-manya zunubai wato sun fi kusa da saba'in da bakwai wato sun kai saba'in da bakwai shi yasa za ka ga malamai da suka tara da hadisai da ayoyi sun tara manya-manyan zunubai manya-manya sun kusa ɗari kowannensu manyan zunubai ne kaga ai a nan ma ko zina ba ta zo ba ko a wannan misali kai kai kazanzin an barka za ka yi ta kawo manya-manyan zunubai wanda ba su zo a cikin nan da haka suna da yawa hadisai sun tara su ayoyin alkurani sun tara su to idan musulmi ya nisance su Allah madaukakin sarki ya ce nukaffir anku sayyi'atikum za mu kankare muku miyagun ayyukan ku sannan wa nudkhilukum mudkhalan karima Allah ya ce za mu shigar da ku wata wani mashiga wanda yake na girma ina ne mashigan girma aljanna Allah ya kira aljanna waje ne na girma wato da Allah madaukakin sarki zai sa ka yi sa'a wata ran kana bacci Allah ya nuna ma aljanna wallahi da ka more da ka ga abin da ake cewa za mu je mu shiga kuma wallahi haka za a shiga Allah ya yi shiri Allah ya shirya wa dan adam jin daɗi kuma Allah kiyaye ka a nuna ma wuta wata ran ita kuma da ka ga cewa Allah ya shirya azabtar da dan adam wuta wuta ce da wuta tana jin tsoron wuta wuta na shakka wuta a cikin wuta akwai ɓangaren da wuta take roƙon Allah kada ta sa wutar ta kai wajen saboda ita ma za ta shiga azaba wuta mai wa wuta azaba shine wutan Allah amma kuma ka zo ɓangaren rahamar Allah shi yasa wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da Allah ya halicci wuta ya gama halittar wuta sai ya ce mala'ika jibrilu ka je ka ga abin da na yi halitta sai mala'ika jibrilu ya je ya leka wuta ya ga azaba iri iri ya da ya ce ya ubangiji sarki ya tabbata gare ka ya ce ya ubangiji wannan madad da ka halitta za ka sa bayin wanda suka saba ma ya ce ya ubangiji idan ka nuna musu ba wanda zai zai shiga ba wanda zai shiga sai Allah ya ce ba zan nuna musu ba haka nan da ya halicci aljanna ya ce mala'ika jibril je ka ga aljanna da ya je ya gani ya dace sarki ya tabbata ga Allah ya ce Allah kana nuna musu ba wanda ba zai shiga ba duk abin da ka ce su yi zafi sai shi ma Allah ya ce ba zan nuna musu ba kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato hufatul jannatu bil makari amma lulluba aljanna ne da abubuwan da rai ba sa so yace kuma hufatul naru bi shahawat sai aka lulluba wuta da abubuwan sha'awa yanzu da wani ya zo ya ce ma yau zai fati yana gayyatar ka kawai sai murna ya dauke ka za ku je ku gwangwaje na ka manta inda za ku gwangwaje inda gwangwaje wanda za ta gwangwaje duk wannan duk abin saɓa Allah sai ka ga mutum yana ji da sauƙi to amma abubuwa na bautan Allah sai ka ga sai gyaran Allah ko tarawih nan da ka ga muna yi idan an daddaure shedanu ne na idan aka kuje zo ne malami ya ce ma ku zo ku yi raka goma ka ji na ka je yadda za ka ji kamar za ka ji kamar ya zage ka raka goma eh sai wanda Allah ya zaba amma yanzu za ka ga mutum kawai cikin nishadi ya yi ya yi raka goma ya tashi da daddare ya kara salloli ya karanta alkur'ani ya abubuwa da yawa ba ka ganin masallatai yadda ka san duk ƙauyuka duk garuruwa ka je ka kace sabbin musulun da ne a zango za ka ga da inda ba a cikawa masallaci duk sun cika sai haka masallatai ya kama an yi baki kuma ba wanda ya zo sabu da suna da masallacin ne ba sa zuwa eh ba rosu eh amma yanzu lokacin akwai sauki kowa hankali shi ya koma ga Allah madaukakin sarki to Allah ya dawo mata hankulan mu zuwa ga Allah eh ribar da ake so a samu na azumi kenan in ya wuce ma ka zama haka to ba ka iya zama haka tun da yanzu an kokuce shedanin to ana son kai ta kokari kai ta kokari kai daki da su kai ta kokari kana yin ayyuka na kokari na bin Allah madaukakin sarki bayan azumin ya wuce na'am ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما
akwai wata al'ada da mutum mutane suke da shi har na da har na yanzu mutum sai ya ringa ya manta da abin da Allah ya bashi sai ya ringa kallon waɗanda aka bawa wasu abubuwa wani abin yakan sa ɗan adam ya zama mai hasada eh mutum ne suka kalle kallon mutane yana ta tunanin kai da ya ga wannan ya ce shi Allah bai mai komai ba duk wanda ya gani yana ga shi ne wa amar komai ba wannan aka wa to karshe shi yana karewa don mai hasada ne sai ta cinsa kuma kuma Allah ya ta kara wa mutane yana ji yana gani shi kuma ya ta faɗa da Allah dan bai sai hana Allah ya yi abin da ya ga dama ba sai mutum ya ringa buri sai abin da wani ya samu shi ma sai ya samu irin shi ba kyau ba kyau kai ka yi naka shi sa Allah madaukakin sarki yace wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd kada ku yi burin abinda Allah ya fifita wasu ku akan shashi ba shakka Allah ya fifita wasu amma wasu da Allah ya fifita ma dan baka san ma menene yake ciki ba wallahi wani da ka san me yake ciki ko sha'awa fifikin ba zai fifikon ba zai maka haka rayuwa take akwai wanda Allah ya ba su kudi amma alhamdulillah kuɗi masu kyau kuma suna aikin alheri kuɗi na halal wannan abin sha'awa ne abin burgewa ne amma akwai wanda Allah ya ba su kuɗi na haram kuɗin da ake jiran su a lahira da guduma za su biya to wannan waya zai iya burge ka ya za ka riga bata inda kai ne inda kai ne me za a yi kaga kai da Allah bai sake ka nan ba ai rahama ya ma rahama taimakon ka yayi shi yasa Allah madaukake sarki yace kada ku tsaya kuna burin abin da Allah ya fifita wasu ku akan wasu ku da shi menene mazaje Allah ya ce suna da rabo na abin da suka tsirfanta haka nan mataye suna da nasu rabo wato duk aikin da kai sakamakon sa zaka samu sai Allah madaukakin sarki yace ku dai wasallallahu min fadli ku roki Allah daga falalarsa kuma ya ba ku shi yake badawa kai ma ka roke shi ya baka inna allaha kana bi kulli shay'in alima Allah ya kasance masani ne ga dukkan komai shi ya san wanda ya dace ya bashi da yawa shi ya san wanda ya dace ya bashi kaɗan shi ya san wanda ya dace ya hana shi shi ya san wanda ya dace ba yanzu za a bashi ba sai an jima kun ga yadda duniya take zuwa wa mutane wani ya sa a duniya ta zo masa bayan sallan asuba wanda su suka yi fi kaɗan a cikin mutane su suka fi kaɗan galibi wanda duniya take zuwa musu bayan sallan asuba za ka samu gado suka yi na nufin gado ne saboda ba su kai su nemi kuɗin ba amma za ka samu yaro ne saboda an bar masa yana da kuɗi amma galibi galibi duniya na zuwa mutane ne bayan azahar bayan azahar wani ma yin yace sa'a sai bayan la'asar wani ma sai bayan la'asar ɗin masu wajen biyar da rabi wallahi sai ka ga duniya ta zo eh duniya sosai an taba yin wani dattijo a nan fcda ina tunawa shekaru sun fi goma tsoho ne yana harkar dillancin fili ya tsufa wata da suka sai da fili ya samu wajen miliyan ɗari ga shi ya tsufa jiki yana mana rawa ana cewa dattijo duniya ta zo da yamma wallahi da yamma ta zo na ko aure ba zai iya ƙara ba eh amma ga kuɗin an samu wani lokaci in tsufa ya kama mutum ko da kudin ma ba daɗi abinci ba ka iya ci zuwa kai ba dai abubuwan haka an zama sai abin to kayan duniya ta zo da magariba eh to wani lokaci sai ta zo kuma tsaka tsakiya to wani ta zo da yawa wani ta zo ka duk Allah ya san yadda yake ba wa kowa babban abin da dan adam zai damu da shi duk abin da Allah zai ba mu Allah ya sa ya zama mana alheri eh Allah ya azurta mu arziki mai alheri sa'an nan ka dage ka ringa tashi cikin dare kana a wa kanka addu'a ka ce Allah duk abin da nake nema idan zai zama sanadiyar shiga na wuta Allah karka ba ni ku ce amin gare ni a ni ne za ku amin na misali na ai wani zai ce ma shi baya so kawai shi ka bar shi ya samu kawai na Allah ya kasu kawai shi kawai shi zai ya samu kuma me zai faru shi ya dauka ma lahiran kamar duniya ne ana tuwa-tuwa a wuce eh ya dauka kamar kasan duniya an kana da kuɗi kawai za a san da za a yi shi ya dauki lahira kamar police station ne zai ga wannan ya ga wannan a tattauna na ya ba da a sayar da za a yi wallahi lahira ba haka take ba kawai wani abin da kala zarrafi ne khairan yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره kawai haka lahira ta ba wani abu kawai imani ne yake yake yake yake tashi a lahira Allah ta ba mu shi
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر
dade dade ma ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا
akwai wata al'ada da larabawa suke yi na yin rantsuwa da alkawari wanda idan an yi mutum ko in kuka yi wani alkawarin da da shi za ka rantsa cewa in- in in ka mutu zai gaje ka ko in ya mutu za ka gaje shi sai ku kulla alkawari har da shaidu to shikenan kun zama cikin magada amma kafin zuwan musulunci kamin zuwan musulunci ne to kuma musulunci ya zo ya samu wasu sun riga sun kulla wannan alkawarin sun kulla alkawarin cewa in wannan ya mutu ko za a yi kaza za a yi kaza to shi yasa da musulunci ya zo sai ya ce waɗanda aka riga aka yi alkawari da su a cika musu na nufin a cika musu sai dai daga yanzu musulunci ya ana ba mai ƙara yi ba ya zama musulmi Allah ya ce wani kullum ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrab yace kowanne mun sanya wato magaji ga abinda iyaye suka bari da makusanta kaga Allah ya faɗa ayan gado ai na ga wanda zai yi gado ga wanda zai yi gado sai Allah ya ce amma wallazina aqadat aymanukum waɗanda kuka kulla rantsuwa da su kafin zuwan musulunci kenan kuka kulla alƙawari da su Allah ya ce fa'atuhum nasibahum wato an ba ku dama ku kada ku ce ni na musulunta na da aka wacce alƙawari a Allah ya ce ku ba su rabon su da aka kuka yi rantsuwa a kai za a ba su inna Allah kana ala kulli shay'in shahida Allah ya kasance mai shaida ne akan dukkan komai wato abinda kuka yi na alƙawari shi kanshi wannan yana yana tabbatar da cewa musulunci baya san warware alkawari inda an yi alkawari sai da alkawari wanda ya zama sabon Allah wanda yake zai zama na barna to wannan sai a musulunci ya warware su ya ce ba da yarda da su ba na الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا Allah madaukakin sarki ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن وهجروهن في المداجع واضربوهن فإن أدانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا Allah madaukakin sarki ya ce mazaje a rijalu ƙawamuna alal nisa su ne shugabanni akan mata su ne shugabanni su ne manya su ne masu hukunci su ne masu gidaje mazaje su ne wannan kuma ba tare da lura da matsayin ita matar in dai kai ne kawo mata to kai ne jagora na kai ne shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya dora maka ci da ita ba tare da kallon arzikinta ba babu wata mata da Allah ya dora mata ci da mijinta an gane babu ita duk kudinta sai dai kawai in za ta yi sadaka ta ga dama in ba ka da shi ta baka sai ka iya kalma amma ka ga duk lokacin da kawai gari sadakan wajen matar ka kake jira ai ka shiga ɗari na ba uku ba ma saboda su haka Allah ya halicce su kana ba ta ka mata gida ka ba ta komai ka mata abin nan ya yi kuka kare da ita to a ce ita ce take baka abinci wata nan za ka kwana da yi na wata nan ba za ta baka ba in gidanta ne kuma wata nan za ka samu jakarta na yana gaya ma a bakin kowa kawai ta ce mai gadi kare kare shigowa to ba gidanka ba ne suna yi ai to kai ka musu kai kai ne ka ɗauki nauyin su ma yaya wai ka kare da su ne a ce kai su kai suka ɗauki nauyinka kuma halittar su ce ba haka Allah ya halicce su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khuliqna min dala'il a'waj an halicce su daga hakarkarin na hagu kuma karkatacce yace in dai zaka zauna da su to haka zaka zauna da su a karkace sai ce wa in zahabta tuqimuhu kasarta yace in ka ce sai ka miƙa da shi zaka karya shi kowa ya san me ya karyawa na yawa sai dai kai saki Allah ya kiyaye da haka dole ne namiji ya haƙuri da mace dole babu wata mata da ba za ba za a haƙuri da ita sai dai in ba za a zauna da ita ina karanta wata kisa ta annabi Musa alaihi salam ya yi gani da Allah madaukakin sarki ya ce ya ubangiji na son ka bani mata iri na Allah ya ce masa ya Musa ni ban halicce ta ba babu ita yau in za ka kai aure ka je kai aure amma babu ita eh ba yi ba halicce ta ba yawa shi yasa za ka ga karanta tarihin gidan manzon Allah sallata da mata manzon Allah yana sa musulmi ya ƙara nutsuwa yana sa babu wanda zai karanta tarihin rayuwar gidan annabi sallata bai ƙara hakuri da matar shi wallahi babu shi sai dai ba koyi za ka yi da manzon Allah sallallahu alaihi in ka ƙara ka karanta ka gane ma to karshe ma a dinga ce ma mijin hajiya ai kun gane saboda za ka yi dole za ka sassauto za ka sauko ƙasa eh saboda kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa a gidansa eh matayensa har taya su aiki yake yi taya su aiki a gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi in ka ce ma aikin mata a gida dai ba ta an lissafa ba amma yana taya su aiki shi yasa ma ɗaya daga cikin matan su ce in yana gida ba ma san ya fita ta ce abin da kawai yake zamowa wani abu damuwa gare mu shine idan lokacin sallah yayi sai mu ga ya canza wato Allah na kiran shi wannan kuma ba maganar sauraron su yace amma bayan haka ai huwa fi mihnati ahli annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hidima yake wa iyalansa ya kai ya kawo sa'annan kun san mata annabi sallallahu alaihi wasallama a waje ɗaya suke ina nufin a waje ɗaya suke shi yasa ma duk wanda take da girki annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gayyato sauran sai su zo sai a ci abincin dare tare kallo na kuke haka yake sai kuma kowa ta tafi inda take shi yasa a yi amma ban yi shiru na abada mutumin da yake da mata ɗaya ko mata biyu mata biyu ne ko uku idan Allah ya taimake shi ya haɗa kansu suna zama waje ɗaya to ya fi kowa moran aure biyu masu mata biyu suna faɗa za su gane mai da ke na in Allah ya taimake shi ba kansu ya haɗu zai zama kamar ƙaramin gwamna kamar an ba shi gwamna haka zai zama kamar wani ɗan ƙaramin shugaban ƙasa eh haka zai rayu rayuwa wata iri mutanen da kaga mata suna suna waje ɗaya ai ba ƙaramin morewa suke ba kai da matar ka ɗaya na china ɗaya na india to kaga da sauki ba ma wanda ya san wani ma za ka gaya aure ba sai ba ta san ɗayar ba kwata-kwata yawa murna amma annabi sallallahu alaihi wasallam tare suke kuma zamantakewa ne dole wani ya saba wani kai ma da matar ta ko kubi ne dole wata ran wani ya saba wani wannan kaida ce ta Allah kawai sai dai ayi hakuri a fahimci juna kuma rayuwar aure abin da yake sa a samu sauki shine alqur'ani abin da yake sa a samu sauki rayuwar aure shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya wuce ya kuskure namiji zai iya kuskure mata za ta iya kuskure me ya aka yi kuskure me Allah ya ce a yi kuskure a gyara me haƙi a bashi wanda za a ba haƙuri a bashi na Allah kuma ka ce kan ya ba wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam haƙuri ya ayyuha allazina amanu sabiru wa sabiru wa rabidu yace wattaqullaha la'allakum tuflihun da haka Allah ya ba kowa haƙuri ce a yi haƙuri in aka yi haƙuri shikenan wata rana za a gaba a tare sai kuma a ce a sake haduwa ba abin da ya kai daɗi da abin da ya fi daɗi daɗi shine yau ka ganka a cikin aljanna da kai da iyalanka da ƴaƴanka da iyayenka na da duk wanda ka sani abokanka duk ga ku a cikin aljanna shi yasa aboki yana da rana ku yi abo ku yi kokari ku yi abokantaka da mutanen kirki wallahi mudan abokinka abokinka ne yana cikin aljanna Allah ya kiyaye ba kai ba dai wani can yana wuta ko yana wuta amma in dai musulmi ne abokinka na cikin aljanna in ya tuno ka ya tuna yadda kuke zama a duniya kuna raha ana jin daɗi sai ce Allah ya ubangiji ga aljanna na fadin daɗin ta ba wani Allah kamun abokina sai Allah ya ce mala'iku ina abokin shi a ji a kawo shi Allah ya san da za a tsamo ka na to inda za a tsamo shi ku ya ina inda za a tsamo mutum wadda ila kana can wata duniya Allah kiyaye eh kuma sakamakon wannan shi yasa ai abokantaka da mutanen girki tana da rana ta da rana a nan duniya ta da rana a lahira eh kaga kuma abokantaka da mutanen banza shi bai da rana eh saboda ran da Allah zai tada kai da waɗanda ba ka san ku tashi tare shi ma matsala ne eh Allah zai tada mutane da wasu mutane wanda a duniya saboda su ne mutanensu yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah kowane mutum yana tare da wanda yake so don tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi ne lokacin da wani sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana wa'azi daga ƙauye ya zo kawai shi damuwarsa yana son ya ji wace za a tashi kiyama ya zo tun daga can ma yana cin tana tambaya ta san ƙauye ya ce wace za a tashi kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana sai kamar bai ji shi ba ya ci gaba da magana sai ya zo ya tsaya sai can annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina mai tambaya akan ranar wace za a tashi kiyama sai ce ni ne ya rasu yanzu sai ce masa mai ka tana da mata mai ka shirya ne ya ce kai shiru ya ce kai wallahi ban shirya komai ba ya ce wallahi ba wani sallah ne da ni ba ba wani azumi ba ni ya ce dai shi bai da komai sai ya ce amma ya rasu lalla gaskiya ina sarka ya ce wannan ka ya tabbatar da wannan baya ya ce gaskiya amma tabbas na san ina ƙaunarka ina kanka shi ne sai manzo Allah ya ce wato ai almar'u ma'a man habba yawmul qiyamah mutum yana tare da wanda yake so ran tashi kiyama to baka da matsala ke tunda kana so na da haka duk wanda yake son shi yasa ake son ka so mutanen kirki kar ka so wanda za a tada kai ka ringa me ya kawo ka ciki a ce aya gashi gashi ana ma bayani Allah ya kiyaye haka kuma haka za a san tashi yan kulab kulab yan kulab na ni da ban kira kowa ba yan kulab kulab na ce ko ma wani kulab kake ai ko su ba igul kake a karkashin inuwar da za ku tashi in ka sama musamman yanzu yadda aka mai da son kulab abu ya shiga zukatan mutane abin ba kyau daga mutum yana yi bin kulab kaman addini yana son kulab kaman addini wallahi mugun aiki ne sharri ne da ke dan yawa mutane to ina kabar san Allah a wata zuciya yake iya kabar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai na ka sa kun taba jin kissar wani bawan Allah a Kaduna yana tuka mota wani ya zo ya buga masa mota da shi da iyalinsa matarsa tana dan Allah mai gida ka yi haƙuri ka yi haƙuri yana tabsa ya biya ni sai ya yi kaza yana zage-zage ya fito ya je ya ci kuma mutumi kawai sai ya ga ashe yana da riga ta kulob ɗin shi mutumin a wasu manchester ne to ka ji wanda ya san labari ya ce wai manchester ne da ya gani kawai sai ya ce kash ka ce kai ɗan uwa ne ya ce ya gane ina to duk da aka ce masa dan Allah ya bari duk bai kai ba eh duk da abin da mai yali ya ce wai haba shine ya ce ya haƙuri ya shiga mota dan uwa a Manchester eh ba dan uwa a musulunci ba a dan uwa a cikin Manchester masha Allah ha kyau an yi ta wannan haka haka haka mutane ka kaman wasa mutum ya dage yana ganin abu kaman wasa sai ka ga ayan nan ta tabbata akan mutum da Allah madaukaci sarki yake cewa wa bada lahu min Allah ma lam yakunu yahtasibu su je su iska abin da ba su zato ba su tsammani sun dauka wasa ne alhalin Allah baya wasa da mu Allah ka kare mu
إن خفتم Ah, شقاق na بينهما gama na gama to kuma yau azumi na uku ne ake to ka gama wani hawa Allah maɗaukake sarki ya ce mazaje su ne shugabanni akan mataye akan abin da bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd saboda abinda Allah ya fifita shashin su akan shashi Allah ya ce wa bima anfaqu min amwali saboda kuma abinda suka ciyar da dukiyoyin su ba inda mata za ta biya kuɗi ta aure namiji shine zai biya kuɗi ya aure ta aka samu ko da za a ce an ba mutum yadda ake faɗa a ƙasar hausa sadaka to sai dai a ba shi sadakan kuɗin sai da a ba shi sadakan sadakin shi ya biya amma ba wai mata ake dungulun kaman wasu ya ta an ɗauke ta an ba shi sadaka ba ana nufin an ɗauki nauyinsa ne don bai da shi da haka shi ne dai shi ne yake biya mazaje suke biyan dukiyoyi su wajen auren mataye sai Allah ya ce fasalihatu mataye na gari wanda suka zama masu hali na gari qanitatun wasu masu wato bautan Allah masu jin tsoron Allah hafizatul lighaib bima hafizallah waɗanda suke kiyaye haƙoƙin mazajen su ba sa nan kan abin da Allah ya musu umarni su kiyaye mata wanda in mijinta ya fita duk wani abin da ta sani nashi ne sai ta kiyaye shi har da kanta a matsayinta na matar wani ta tsare mutuncin kanta ta tsare saboda Allah ya yi umarni lalle a tsare mutuncin kai sai Allah madaukakin sarki ya ce to waɗannan su ne mataye na gari sai Allah ya ce wallati takafuna nushuzahunna su kuma mataye waɗanda kuke jin tsoron kudundunan su me bijirewar su taurin kansu mata ta iya yarda da mijinta ta zama tana abin da ta ga dama a gidan mijinta wanda kuke jin tsoron wannan Allah madaukakin sarki ya ce to abin da za ku yi na farko fa'izuhunna ku zaunar da su ku yi musu wa'azi kaga kenan dole ka zama mai wa'azi in dai ka yi aure to sunan kawa na sunan ka malam domin Allah ya ce ka yi wa mata ka mai wa'azi ka nuna mata Allah baya son haka Allah ya hana haka ga abin da Allah ya ce ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da haka kai mata wa'azi in ka ci sa'a ta ji wa'azi shikenan an huta idan ba ta je ba fa mataki na biyu Allah ya ce wa hajruhunna fil madaji ku kaurace musu amma a dakuna wuraren kwanciya kai fushi da ita amma a daki ai an gane duk fushinka da matarka a daki ya kare a cikin daki yawa in kun saba kwanciya gado da in ta zo ta kwanta ka dawo kasa eh kai fushi na ka juya eh daman mata da miji suka yi fada ai kusan kwanakin da aka ba su ko kwana uku ne duk fadanka da iyalinka an yi fushi an yi bar an yaye to kwana uku za ku yi kwana uku na yi to sai ka je ka so shawarma na shi kenan sai ka zo a zauna a yi walima shi kenan an sasanta amma ba a wuce kwana uku ana fushi ko ba a magana sa'annan sai Allah madaukakin sarki ya ce abu na uku shine wani rubuhunna ku dake su wani irin duka kaso bulala ha a ka je ka nemo abin da yan damban nan suke za a hannu cewa za ka yi duka a kaso kokara sha Allah ya ce wani rubuna wanda ya zo da alkur'ani shi ya fassara alkur'ani wanda ya zo da alkur'ani su suka fassara sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya fassara su suka fassara alqur'ani shi yasa malamin musulunci suka fassara wur- yadda za a yi duka aka ce darban gaira mubarrahi duka wanda ba alamarsa ba za a ga alama cewa ga nan alaman an da ke mutum ba ka ga irin shi shi yasa malaman fiƙi da suke karantar da fiƙi a ƙasar hausa da yake galibi malaman ƙasar hausa suka sa babban riga ta aka ce in za ka da keta ka da keta da bakin babban riga haka ba ne ka cike babban riga ka da keta da shi ne to kaga dai da kaga duka babban riga wani ya taba cewa to ai abin ya zama wasa sai aka ce ai musulunci daman wasan yake so ai na shi da musulunci ai ba fadan yake so ba eh dai hanya ne da yake nema a zauna ba musulunci ba so yake a rabu ba ba so yake kada a ka kada a zauna Allah madaukakin sarki yace fa in ada'anakum idan suka yi maku biyayya to fala tabgu alaihinna sabila kada ku nemo wasu hanya na cutar da su kada kuma ka ringa fushi daga lokacin irin kai amma abu din nan ba ka hucewa cewa kai ne namiji kai ne kaza a kawai abu ya wuce rayuwa taya ce gara ta ake yi in ta wuce kawai ta wuce hakan nan ake son musulmi ya zama ya zama yana da sauki yana da yana da rangwame saboda me in kana ganin kafi karfin ta kai ne kake zuwa ka kawo ce fare sai Allah ya ce inna Allah kana aliyyan kabira Allah ya kasance kuma shine madaukaki mai girma kai ma yafi karfin ka shi yasa da yawa da suke samun tasgaro a cikin rayuwarsu na duniya wajen kasuwa wajen neman kuɗi wajen sana'a suke haɗuwa da damuwa wasu sanadiyar matansu ne wallahi wasu matansu ne wasu kuma sanadiyar iyayensu akwai abubuwa waɗanda in mutum ya shiga ciki to wallahi ta gyaran Allah ya ba zai miƙe ba ciki akwai cin zali a aure akwai saba wa iyaye yakan sa ɗan adam ya kasa miƙewa a cikin wannan rayuwa ya ta haɗuwa da hatsari yana ta karo da ya buga nan ya buga nan amma da ya je ya gyara su shikenan in baka sani ba in baka sani ba ka gwada ka gani ka samu yan yan kudin ka dan dubu ya danganci irin kudin da kake da shi in kai talaka ne ka samu dan dubu ashirin sabbi ka sa a yan bulon ka je ka sai dunkulan kaza ka je ka ce wa matar ka wannan gashi naki ne hajiya ki ci wannan kuma kyauta ne na miki wani abu da Allah ya yafe mu na kira dubu ashirin na ce in kai talaka ne ko kaga mai kuɗi ne sai ya baka miliyan biyu ko misali na ko miliyan biyar eh yadda da za ta ji daɗi don wata kamata dubu ashirin na ruwan da kwala ma dubu ashirin ɗin misali yadda da za ta ji daɗi ta ce a mai gida da abin da kamun na yaje wani daga lokacin za ka ka ɗauki sai na iyaye ma ba sai an gaya ma ba bayan da za mutum ya saba iyaye shi ji daɗin rayuwar duniya babu yadda za a kawai dole sai ka nemo sulhu daga wajensu in suna da rai sai ka ba su haƙuri in ba su da rai kuma sai ka yi ta ayyukan alheri saboda su ka yawaita musu istighfari ka yawaita musu roƙon aljanna shi kuma Allah mai jin kai sai ka ga ya karba shi ma ya gyara al'amarin Allah ka gyara al'amarin alhamdulillah lokacin ma ya ƙare o sauran minti biyar ko na'am alaikum salam alaikum salam na'am amin na sai ya ai abin na dauke amana ne ya ce me na wanda aka hana din na na gani sai suka ga wanda ba suka hana shi auren ma bai yi ba ai. shi auren ma bai yi ba Mm. ai babu aure ai baka ji Allah hatta bayi da za a aura ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce ku ne fage hunna bi izini a halin na ba kai baka ji ba Allah ya ce fage hunna bi izini a halin na ku aure su da izinin iyalansu wani haifa wannan ya kai a kawo wani mutum a matsayin shi ne a ce shi za a ba aure alhali ba shi bane ai wannan ba musulunci ba ai aure ba ba ba ma ba ma abin da bai yadda da wani abu na munamuna ba kamar aure auren musulunci gaskiya da gaskiya ne dole sai ya zama mutumin da ya nemi aure shi aka bawa ba maganar canje suna da haka wannan kaga wanda aka ba aure ba shi ya aure ba shi ya aure ba da haka suna dama su kai shi kotu kotu shari'a ma za ta nuna bata auren ai ba aure aka yi ba yadda za a yi ni ne wani mutum sai na tura wani yaje ya ce wai shi ne in an zo za a ba shi kuma a ce ni aka daura da ni wannan ai wasa ne wannan ba musulunci ba ne na a a shida ta yi cat wa alaikun salam na na san na ji shi boska shi ne wanda ya karya tsafin ko? to ai ka ga na sa ka ba da amsa gaba ɗaya mun tashi sai tashi na ka ga kai ka amsa ma tambaya na ce shi ne ya kare tsafi ya ce eh ka ga kenan tun da tsafi ne ma ba magana musulunci do ba ina cewa duk duk tauri tsafi ba ne ba haka nake faɗi ba wai dukka ba wai dukka tauri bane tsafi akwai tauri wanda ba tsafi ba amma shi wanda ba tsafi ba ai ba wani wanda zai je kare shi na akwai wanda ake shan wasu ganyayyaki na eh ko shafawa a jiki kaga wannan su ba tsafi bane misali to shi wannan ba wanda zai kalle kai kare shi wannan da kake faɗa galibi shi tsafi ne idan wanda ya tsara shi a tsafi ya masa mugunta sai kaga ya fede ciki to ya yanka kai shi ba waya yanka shi to in ana magana cewa mutane tsafi suka yi magana ma wani hukunci a musulunci duk babu saboda maganan Allah sun kauce shi gaba ɗaya dama shi tsafi ma kafirci amma idan wancan ne aka yi shi ma ganganci ne domin musulunci bai yarda da irin wannan wasan ba kwata-kwata annabi sallallahu alaihi wasallam ce yayi kadayen ku ya nuna dan uwan shi da wuka ko da da wasa ne ishara da kaga ba wasa bane na musulunci in mutum na yi in ma na wancan ne to sai ya bari tana ta goga wuka kaga mutum ya je ya buga wa kai shi والله أعلم صلوا على النبي الكريم ya ban baka dama ba mana Allah ya kai mu gobe sallallahu alaihi nabiyil karim Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين